نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله النية هو الإرادة والعزم على فعل أمر ما يكون محلها القلب وقد فسرها العلماء الكبار النية هي أنها عزم أو أنها العزم على الأعمال التي يطيء بها العبد ربه ويزيد من قربه له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قالوا أن النية تكون في جميع الأعمال سواء كانت خاصة بالحياة الدنيا أو الدين أو الآخرة ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم أيها المصلون وعلى المسلمين أو على المسلم أن يعلم أن النية خطرها وشأنها عظيم لها لها أهمية لسائر الأعمال الدينية والدنيوية إذ جميع الأعمال تتكيف بها وتكون بحسبها فتقوى وتضعف وتصيح وتفسد تبعا لها وإيمان المسلم بهذا بضرورة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عباد الله فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات إذ النية هي الباعث على الأمل والدفاع إليه ومن قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه ولم يعملها كتب له حسنة كاملة فمجرد الهم الصالح كان العمل صالحا يثيب به العجر وتحصل به المطوبة وذلك لفضلية النية الصالحة وفي قول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الناس أربعة أي من ضمن الناس هناك أشخاص لها أهوال أربعة رجل أتاه الله علما ومالا فهو يأمل بعلمه في ماله فيقول رجل لو أتاني الله تعالى مثل ما أتاه الله لعملت كما عمل فهما في الأجر سواء ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتها علما فهو يكبت في ماله فيقول رجل لو أتانا الله أو لو أتاني الله مثل ما أتاه عمل عملت كما يعمل فهذا في الوزر سواء فأصيب ذوي النية صالحة بثواب العمل الصالح ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب صاحب العمل الفاسد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك ويقول إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وضعنا موطئا يجيد الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مقمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة فقالوا أو فقيل له كيف ذلك يا رسول الله قال حبسهم العذر فشركوا بحسن النية فحسن النية عباد الله إذا هو الذي إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي وجعل غير المجاهد يحصل على أجر كالمجاهد وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل هذا قاتل فما بال المقتول فقال لأنه زاد لأنه أراد قتل صاحبه ومن قوله عليه الصلاة والسلام من تزوج بصداق لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاؤه فهو سارق عباد الله فالنية السيئة انقلبت المباح حراما والجائز ممنوعة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما ما افترض الله تعالى والورع أما حرم الله تعالى وصدق النية فيما عند الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne kuma Allah ya turo shi da addinin musulunci da kuma alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayanan yayan uwa na cikin addinin Allah ina yawa kaina da kosici bisa kiyaye dokokin Allah sirran alaniya mu sani cewa shirya ita ce shiryan Allah kuma bauɗewa daga kan hanyar daidai shine bata wanda makomasa zuwa ga wuta kuma wuta ita ce makoma dukkan mai saban Allah matukar bai tuba ba bayan nan yayin uwa ina yawa kaina da kosici bisa jin tsoron Allah mai girma da baya mu yi wasici da takawa da bibiyan umarnin Allah da hannuwa cikin abin da ya halimu kudu bar mu ta yau juma'a goma sha biyu ga watan biyar na musulunci hijira yau na da shekara 1443 za ta yi magana kan mahimmancin niyya da kuma irin tasirinta game da rayuwar ta musulmi wajen cin nasara a rayuwar ta duniya da kuma faɗuwa wanwar a rayuwar mu ta duniya da lahira idan niyya ta gyaru to ayyuka sun gyaru idan niyya ta ɓaci dukkan kuma ayyuka sun ɓaci yasa a wani hadisi na imamun nawawi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasdi mudghah idza salahat salaha al jasdu kullu wa idza fasadat fasada al jasdu kullu ala huwa al qalb ma'aikin Allah yake cewa a cikin gangar jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci sai ma'aikin Allah ke cewa wannan ita ce zuciya kuma zuciya ita ce mahallin niyya yanda ɓacin zuciya yake ɓata gangar jiki hakanan ɓacin niyya iya ɓata aiki ɓacin niyya iya ɓata manufa iya sa mutum ba zai je tudun mun tsira ba idan niyyar ka ton munana ta ɓaci tun a duniya kafin a je lahira sai Allah ya nuna wa wannan alkawari ne na Allah cewa dukkan wani abu wanda aka kudire ba Allah aka yi nufi da shi ba to Allah ta'ala ba zai sace ba kuma ciki ba mu sani ya ƴan uwana cikin addinin Allah malamai suna cewa niyya shine wani nufi na dan adam da himmatuwa akan aikata wani aiki kai niyya kai kudiri kai nufi ka nufaci gabatar da wani aiki wannan ko muhallin wannan nufin da nufatar aiki shine zuciya malamai musamman manya-manya cikin maluma sun yi wa niyya ta'arifi kala-kala daga cikin irin maganganun da suka faɗa shi ne أنها العزم على الأعمال أو على فعل الأعمال إتنية إتتي himmatuwa da ainihin dosar wani abu gadan-gadan wajen wani aiki daga cikin aiki da bawa zai yi wa Ubangijinsa da'a kuma wannan niyya tana ƙarawa mawa bawa kusanci ga Allah idan ta yi kyau idan ta ɓaci kuma tana ƙarawa ɗan adam nisa da Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabansa masu girma masu daraja masu karamci da alfarma suna cewa ita niyya ta kunu fi jami'il amal niyya tana kasancewa dukkan ayyuka gaba daya dukkan aiki kamar yadda manzon Allah ke faɗa innamal a'malu binniyat dukkan aiki iya kudar da niyyarsa sawa'un kana khassa bil hayati dunya wannan aikin na duniya ne shi ma iya da niyya idan kayi nufin aikin duniya mai da niyya mai kyau sai Allah ya taimake ka idan duniya ce ka so ta ta wata hanya mara kyau sai Allah ya janye tsarinsa da taimakonsa gare ka audin kowannan aiki na addini ne wanda kai tsaye Allah ake nufata da shi in niyya ta yi kyau sai Allah ya baka lada wal akhirah ko aiki ne da ake neman gidan lahira da shi dukkan wannan niyya tana tasiri tana ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari wajen cin nasara ta ɗan adam a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira daga cikin misalin da alƙur'ani yake ba mu game da aiki ne ga sunan guda biyu ɗaya niyyarsa ta ɓaci ɗaya kuma niyyarsa ta yi kyau amma a zatin ayyukan a hotonsu iri ɗaya ne ba su da bambanci sai Allah ta'ala da kansa ya rusa ɗayan domin niyyar ba ta da kyau sai mai da ɗayan kuma ya tabbatu har kiyama ana ambatonsa domin niyyar tana da kyau a kai shi Allah ta'ala ke cewa afaman asasa bunyanahu ala taqwa yanzu asasin da aka gina shi kan tsoron Allah shine masjidu Quba kamar da malaman tafsiri suke faɗa masallacin Quba da ke gari Madina an gina shi bisa asasi na tsoron Allah ta kawace ta aka assasa wannan masallaci a ala taqwa min Allah wa ridwan da kuma neman yardar Allah khairun yanzu wannan ginin masallaci ne ba alkhairi amman asasa buniyana ko masallacin da aka assasa ginin sa ala shafa jirufin har wanda niyya ta ɓaci sai Allah ya siffanta masallacin kamar a gefen gaɓar wuta aka gina shi fan hara bihi fi nari jahannam wanda masallacin da shi da masu su za su rubuta cikin wutar jahannama gaba daya wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin hakika Allah ta'ala baya shirin mutane azzalimai wannan wani masallaci ne da munafukai suka gina shi a garin Madina domin su cutar da manzon Allah domin su cutar da sahabbai domin ya zama kishiya wa musulmai da sabon kwarai sai Allah ta'ala ya sako nasi akan wannan diddai zatin su masallatayya ne kowane an asasa ginansa kowane an gina shi amma ɗaya ta kawace ta za aka gina shi da tsoron Allah da neman yardarsa ɗaya kuma wata manufa ce mara kyau domin a dakushe wani haske ko a cutar da wa'ansu daga cikin bayan Allah sai Allah ta'ala ya maida wannan asasin ginin ya ce kamar a gefen wuta aka gina ginin da masu ginin da shi ginin gaba ɗaya wuta za su fada kun ga wannan misali ne wazi wanda yake nuna cewa ita niyya ita take fassara aikin ɗan adam a gaban Allah subhanahu wataala ba zatin aikin ba ba kalar aikin ba bayan da aka yi aikin ba a'a niyyar da wace niyya aka yi duk wahalan aiki duk kuma daɗewa da aka yi ana yi matuƙar niyyar ba ta da kyau wallahi sun matallahi Allah ba zai bada sakamako a kai shi ba kuma tun a duniya sai Allah ya gwada wa mutum mu sani cewa malamai masu bincike suna bayani cewa sama da shekara arba'in da wani abu da aka kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wallahi malamai suna cewa kyakkyawan niyya ta wanda suka assasa kungiyar da farko ita ce take tafiyar da kungiyar har yanzu ‘yan abubuwan da ake a yanzu na dama-dama ana ɗan tattaɓawa ana gani wallahi niyyar magabata ta ƙwarai ita ce muke ƙungiyar amma da a ce ba ta da ba a kafa ta da niyya mai kyau ba an kafa ƙungiyar da wani abu na duniya ɗaukaka ko kuɗi ko cizguna wa'ansu ko bakanta wa'ansu da tuni Allah ya zare ta makwasa cikin ƙungiyar da yanzu hede ta zama kafa kana ba labara to amma niyyar magabata Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama irin su bala abubakar mahmud gumi irin su Sheikh Ismail Idris da sauran malamai magabata Allah ta'ala ya ji kansu sun yi abin da kyakkyawan niyya ne ba wata manufa ta duniya a ransu shi yasa wannan niyya take bibiyar kungiyar har yanzu ake dan kamanta abin da ake kamantawa amma da a ce niyyar su ta ɓaci da ku tsaya ku kallon ikon Allah ba inda kungiyar za ta je to haka aikin yake a kowane irin al'amari duk abin da aka kafa shi da mummunan niyya ba inda zai je shi kuma hatta a duniyance wa'ansu suna neman mulki da wata sun yi haidin na wani abu a ransu wallahi tallahi sai Allah ya zare taimakonsu daga cikin tsarinsu lokacin da suke nema ba za su bayyana wa mutane manufarsu ba amma sun ɓoye wani abu a rai suna Allah Allah ya kai su wannan matsayin su munana wa al'umma su gallaza musu to wannan niyyar sai Allah ya zare taimakonsa a cikin mulkin har a gama mulkin ba za a ji daɗinsa ba wani zai nemi dukiya da niyyar ya cizguna wani ya bakanta wani sai Allah ya bashi dukiyar amma Allah ya zare taimako a cikin dukiyar duk tsari haka yake wani ilimi zai nema amma zai nemi ilimin da wata manufa dan a kafir waɗancan a rena waɗancan a zagi waɗancan sai Allah ya zare wa ilimin albarka sai ya bari kogo kawai wannan haka tsarin yake in ka kula hankalinka kadai zai baka wannan lissafin duk abin da ka ga na Allah ne amma Allah ya yi watsi da shi to wallahi akwai mummuna ne a cikin aikin amma duk tsari inda na Allah ne aka kyautata niyya to Allah ta'ala ya yi alkawarin taimakon wannan tsarin duk inda yake wannan shine mu iya shine ma'auni shine mizani duk abin da za mu yi mu kyautata niyya yan uwa mu yi dan Allah mu nemi taimakon Allah amma kar mu yadda dabarar mu ko karfin mu ko wayen mu yace zai mana tasiri a rayuwa wannan mun faɗi kasa ba inda za mu je misali cikin surtul kalam wani bawan Allah cikin banu Isra'il mutumin kirki ne duk lokacin da aka yi damuna aka yi kaka zai sa a yi kuwa a yi announcement talakawa da miskinai da marayu su je su cika gonarsa idan ana girbin amfani ya ebi nasa ya ba su rabansu haka yake duk shekara haka yake ya tara talakawa da miskinai ta musu alkhairi to sai wannan bawan Allah ya faɗi mutu iya faduwa iya mutuwa ‘ya'yansa sai suka canja wannan niyyar suka ce ai ba ba alamun bazzaranci yake ba za mu yadda ba abin da yake ba za mu ba wannan niyyar da suka ɓoye ba wanda suka faɗawa mitin suka yi suya su da niyyar su ta munana sai Allah ya ƙone gonar gaba ɗayanta da su ɗin da wanda za su biyan gaba ɗaya Allah ya rusa gonar gaba ɗaya inna balaunahu kama balauna ashabal janna iza aqsamu la yasrimu nahamus bihi wala yastasnun suka yi mitin a da su suba su je su sare gonar karma wani miskin ya je Allah ya dukulan nahar yawma alaikum miskin wa gadaw ala hadin qadrin falamma ra'awha qalu inna ladallun suna zuwa gonar Allah ta'ala fada fa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun suna bacci Allah ya sa iska ta kone gonar gaba daya niyya ce kawai ba niyya sun yi niyyar rowa sun yi niyyar bakantawa an surai sun yi niyyar kaza mara kyau sai Allah ta'ala ya tura iskar bala'i ta kone wurin to haka tsarin Allah yi in dai ka muna na niyya wallahi tallahi Allah ba zai taimake ka ba duk abin da zaka yi dan uwa kyautata niyya kai dan Allah sai Allah ta'ala ya baka taimako ya baka agaji Allah ta'ala yana cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi imanikum Allah ta'ala baya kama ku da rantsarantsa haka na yau da gobe wallahi daga gida nake wallahi gida zan je kaza kaza wannan Allah baya kama ku da shi amma walakin yu'akidukum bima kasabat qulubukum abinda zuciyarku ta kudire to da shi Allah yake kama ku wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne ko mai kau da kai ne game da lifukan bai mu sani ya ƴan uwa iyakan musulmai wajibi ne mu cewa mu san hadarin niyya mu san kuma girman sha'aninta da hadarinta tana da muhimmanci lisa'il al'amalid diniya wa dunawiyya a sauran aikace-aikacenmu na duniya da na addini dukkan ayyuka ana gane su ne a fassara su da niyyar da aka yi su wata kunu bi hasbiha ayyuka suna kasancewa da gwargwadon niyya su yi karfi ko su yi rauni su inganta ko su ɓaci duk niyya ta take musu wannan wa imanul muslim bi hadha bi darura wajibin musulmi ne ya san wannan kasancewa niyya tana gyara aiki suna ɓata shi dole ka san wannan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ya ce ta bautar ma da muka ba su doka su yi to sai sun inganta niyyar sun yi dan Allah za mu karba idan ba su yi dan Allah ba bautar ma Allah baya santa qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din kace na ba su ni in ji Allah ta'ala kace manzo Allah ka faɗa musu na ba da doka a bautawa Allah ku tsarkake niyya ku idan Allah kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Umar dan Khattab innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan ayyuka suna dan farar da niyya duk dan adam kuma akwai abin da ya niyyata a zuciyar shi mu yi duba zuwa ga zukata shine duba zuwa ga niyoyi ita zuciya ita ce mahallin niyya izin niyya hiyal ba'is alal amal ita niyya ita ce ta tura mutum take inji za ki aikata aiki niyya ita ce wannan kawai idan ka kudura a zuciyarka to shikenan abin da zaka aiwatar wannan kudurin gine zai zai fasara abin da zaka yi wadifa ilai kuma niyya ita ce take tunkuɗa mutum wajen ayyuka na alkhairi wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man hamma bi hasara duk wanda ya kudura a zuciyarsa zai kyakkyawa amma walami amalaha bai aikata aikin ba kai niyya za ka yi azumi kai niyya za ka yi sadaka kai niyya za ka yi zumunci amma ba ka yi ba amma niyyarka ta sa za ka yi Allah bai baka ikon aiwatarwa ba sai manzo Allah kita kutiba lahu hasana wanda niyyar za ta ja a rubuta ma cikakken ladan kamar ka aikata aikin niyya ta jawo ma samun sakamako tun kafin ka yi aikin fa mujarradul ham mujarradin yunkurin zuciya mai kyau ya sa ka samu lada cikakken lada kana al'amalu salihan aikin ya zama aikin kwarai yusibu bil ajr za a baka lada wa tahsilu bil matuba irin sakamakon da ake bayarwa kiyama kai ma da rabanka a ciki domin niyyar ka ta jawo ma wannan iya kasancewa da falalar niyya mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annasu arba'a haka nan kuma gefen wancan hadisin duk wanda ya niyya zai zai mummunan aiki domin rahamar Allah da jin kansa kai niyya za ka aikata mummuna ko baka aikata mummunan nan ba shi ma lada za a baka ka yi niyyar mummuna amma baka yi ba sai a baka lada guda daya ka yi niyyar mummuna kuma ka aikata mummuna sai a baka alhaki guda daya domin wa rahamati wasu yar kullu shi manzon Allah ke cewa mutane kala hudu ne akwai mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi dukiya ga ilimi ga dukiya yake sarrafa dukiyar nan kamar yadda Allah yake so ba almubazzaranci ba alfahari ba ji da kai sai taimakon addini da marayu da miskinai ya ci gaba da neman taimakon Allah wajen ya mai jagora akan dukiyar da Allah ya bashi sai wani mutum ya hango shi sai mutumin nan yake cewa law anna law anni ata law atana Allah ta'ala ni sallama atahu da a ce ni ma Allah zai ban dukiya irin tawa ne wallahi da na aikata aiki irin nasa iya gina masallatai iya taimakon marayu iya kaza na alkhairi ka sha'awa a zuciya ka kudura in Allah ya ban dukiya ni ma zan kwatanta irin wannan manzo Allah ke cewa huma fil ajri sawa da shi me yin da kai me ne dilla dan kudi abun Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niyya yan uwa mu kyautata niyya za ta samu samu lada za ta samu samu jinkai za ta sa Allah ya yarda da mu Allah zai baka aljanna kololuwa wanda aikinka ba zai kai ka gumba niyya yanzu kai sha'awar bawon Allah mai aikata alkhairi zuciyarka ta kudire in Allah ya ma irin nasa za a kwatanta to manzon Allah ce kai da shi aladan kun yi tarayya kai ma Allah dai baka lada akwai mutumin da kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya amma Allah bai bashi ilimin da zai sarrafa dukiyar ba yakbitu fi malihi iya bujin buduma a cikin zuciyarsa shine gayyato mawaka makaɗa wane ne alfahari da sauransu shi ma sai wani mutum ya gan shi sai ya sha'awa ya ce da wani yake fantamawa yake abin da ya ga dama da a ce Allah zai ban dukiya ni ma zan irin nasa mazan Allah ke ce fa huma fil wuzri sawa su ma zunubin da za a ba wancan da kai mummunan niyya ta jawo man samun mummunan sakamako kyakkyawan niyya ta jawo wancan kyakkyawan sakamako fa usiba zuwa niyya salihah bi sawabil amalu salih mai niyya mai kyau ya wayi gari ya samu lada irin ladan da mai aikin ƙwarya aikata mai mummunan niyya ya wayi gari ya samu mummunan sakamako kamar yana mai mummunan aiki aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana iya filin tabuka sai yake cewa inna bil madinati aqwama a garin madina yanzu nan akwai wa'ansu mazaje ba inda suka yi ba su bi kwarurruka ba ba su taka wani guba ba su bakantawa kafirai ba wajen yaƙi ba su ci da komai ba suna zaune a garin madina wala asabna makmasa yunwa ba ta same su irin yunwa da ake samu a wajen yaki amma manzon Allah ce illa sharakuna fi zalika wallahi yanzu muna tarayya da su cikin ladan da Allah ke ba ku duba ladan da ake samu wajen jihadi jihadi mujahid in ya mutu a wannan hanyar to babu mutuwa ta kai wannan mutuwar alfarma a duniya babu ita domin ko sallan gawa ba a masa ko likafani ba a sa masa ko wankan gawa ba a yi masa haka za a binne shi kawai domin yayi wata mutuwa daban to manzon Allah ke cewa hatta wanda suka yi shahada a filin yaƙi da su da wanda suka sha wahala suka koma gida amma akwai wasu mutane a garin madina suna zaune a gidajensu amma allah ta'ala ya musu tarayya wajen ladan ya sabai suka ce a sabai suka tambaye shi kai fa zalika ya rasulullah manzala ya haka za ta kasance mu mun sha wahala wasu suna gida kuma a zaune sai manzala ke ce habasahumul uzra fasharakuna bi husnil niyya uzuri ne ya hana su zuwa amma sun yi musharaka da mu wajen kyakkyawan niyya niyyarsu tana tare da mu yasa ya ladan mayaki sai a biya mutumin da yake zaune a gida idan ya yi niyya mai kyau fa husun niyya ibada ya ibada ita kyakkyawan niyya mu sani cewa da ita ake bawa wanda bai ji yaki bai ladan mai yaki da kyakkyawan niyya ake bawa wanda bai yi jihadi ba ladan mai jihadi ya hasilu ala ajri ka ajril mujahid za a biya mutum lada kamar ladan mujahidi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan musulmai biyu kowa ya zare takwabinsa to fal qatil wal maqtul fi nar da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk wata su tafi manzon Allah yayi wannan hukuncin sahabbai suke ta mamaki suke ce ya rasul haza qatil wancan dai mai kisa ne makashi ne in an ce ya tafi ta ba mamaki to fa ma balul maqtul wanda aka kashe ko me laifinsa wanda aka kashe shi me laifinsa zai je wuta sai manzon Allah ke kana harisan ala katri sahibihi shi ma iya kuɗin ya kashe dan uwansa da ya samu dama shi ma kisan zai niyyarsa ta jawo masa tafiya wuta ba dan niyyarsa ba in an kashe shi aljanna zai tafi amma mummunan niyyarsa a zuciyarsa ta jawo an kashe shi kuma ya sami wuta daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tazawwaja bi sadaqin duk wanda ya aure da wani sadaki amma wala yanwi ada'ahu a zuciyarsa ba shi da niyan biyan sadakin an ji a daura aure ajalar ko a daura aure sadakin an ambata amma daga baya za a kawo amma a zuciyarsa ba da niyyar zai bayar bai fada to fa huwa zani manzon Allah ya ce mazinaci duk mu'amalar su da wannan matar zina ake rubuta masa in dai niyyarsa ba da niyyar biya ba kawai a daura auren ya tafi kawai shikenan zuciyarsa ba ta da niyyar biyar manzan Allah ke cewa mazinaci ne a gun Allah ladan mazinaci alhakin mazinaci za rubuta masa kuma Allah shi ne san zuciya in ma ka ɓoye Allah ya sani duk abin da ka ɓoye Allah ya sani kuma manzan Allah ke cewa duk wanda ya ɗau bashi man adana daina wanda ya je karɓo wani bashi wa huwa la yanwi qada'ahu amma a zuciyarsa ba shi da niyyar biya a wata ruwayar manzan Allah ce Allah ba zai taimake shi ya biya ba zai zama nauyi a kansa ya hana shi ga aljanna mun yi magana akan bashi a wannan gobe da hadarinsa a wannan ruwayar ko maza ke fa huwa sari barawo ne kawai a gaban Allah a matsayin barawo zai tashi idan dai ka dau bashi ko na naira ɗari ne amma a zuciyarka baka da niyyar biya kawai dan a more ne dan ka cuci mutum dan ka mai wayo ka raba shi da dukiyarsa ba dan ka biya shi ba to manzon Allah ya ce a barawo zaka tashi a gaban Allah subhanahu wataala masani ya uwa ita niyya mummuna tana canji abu halal ya zama haram tana canji abu ja'iz ya zama mamnu abin da ya halatta aikata kuma sai Allah ta'ala ya ce ba zai yi ba Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi yana cewa afdalul a'mal ada'ul ada'u ma Allah ta'ala mafi alkhairin aiki fallan aiki ka ajiye wajibin da Allah ya dora ma wajibin da Allah ya dora ma shine aiki mafi falala kamar salloli biyar azumin Ramadan zakka ga masu hali haji ga mai ikon zuwa kaza kaza kaza to wannan sune abin da Allah ya fi so wajibin da ya dora maka sauke shi kawai sai ce wal waru'u amma harrama Allah ta'ala kuma kana tsantsenin abin da Allah ya haramta wannan iya cikin afdalul a'mal duk abin da Allah ya haramta ka je ka kyamace shi baka son sa abu na uku ji Umar sai yake cewa sadiqun niyya fi ma inda Allah ta'ala da kikkiawan niyya tsakaninka da Allah subhanahu wataala ka dinga yi wa Allah kikkiawan zato kana kudure Allah da kikkiawan niyya Allah ta'ala ya sabu dace manzon Allah yana cewa kai Allah ta'ala yana cewa qul kullun ya'malu ala shakilati kowa ya je ya aiki ala ma la yaliqu bihi min al-ahwal abin da kai aiki don shi to haka za a ba sakamako in kairan fa kaira in sharran fa sharra in zuciya ta kyauta ta aiki ya kyauta in zuciya ta muni aiki ya muni a da karshe akwai jawo hankali da iyayenmu malamai suke cewa a yi musamman a irin wannan lokaci wanda ƙasa ta ɗau zafi ta kowane ɓangare shugabanni kuka mabiya kuka al'umma da yawa sun shiga wani yanayi wanda babu daɗi to wajibi ne ɓangarori ne guda uku na farko dai akwai masu ɓarna ɓangare na biyu akwai jagorori wanda su ya kamata su datse wannan ɓarnar dole da kai na uku kuma akwai mabiya wanda su ba masu ɓarna ba ne su kuma ba shugabanni ba ne to kowanne daga cikin kishin nan guda uku kowa idan yanayi ya gurɓace akwai abin da yake bukata yi akwai abin da ake bukata yi abu na farko su mun barnata su sani cewa Allah yana kallon su duk wani wanda za a yi amfani da shi wajen tada hankalin bayan Allah haka kawai ka zama dan ina da kisa ko dan bindiga ko dan kidnapping ko dan waye ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi bane to ka sani cewa Allah ta'ala yana kallon ka kuma za ka mutu idan kawai waya baya ina kakannin ka na biyu na uku suna ina ko kai ba musulmi bane ka san akwai wanda yake yin dare yake yin yini kuma za ka je ka same shi kuma wannan aikin ba inda zai kai ka a duniya duk abin da ka tara a wahala a banza zai tafi kuma mummunan ƙarshe za ka yi duk ɗan ina da kisa da ɓarawo da ɗan fashi da ɗan kidnapping wallahi tallahi mummunan ƙarshe suke a rayuwarsu kamar ƙarshen karuwa ne da ƙarshen ɗan caca duk mummunan ƙarshe suke yi wannan ya ishe ku misali in ma ba ku jin yaran a ce muku Allah ya haramta manzon Allah ya haramta yau da gobe ta muku wazi mana wa zakkirhum bi ayyamillah me karshen yan tawaye ne duk karshen su ba mutuwa su ya kurkuku ba ba sa jin daɗin rayuwarsu to ku sani cewa karshen ku ba zai kyau ba duniyar da kuke wannan aikin da ita wallahi ba inda za ta kai ku ku dawo ku zama bayan Allah ku sauke nauyin da Allah ya dora muku ira na biyu shugabanni su kuma Allah ta'ala ya ba su iko ya ba su dama ya dora musu nauyin su kare rayuwarmu tunda sun yi rantsuwa da alkur'ani musulman kiristoci kuma da bible akan duk abin da yake rayuwar mu ce dukiyar mu ce addinin mu ne mutuncin mu ne nasabar mu ce za su kare mana su wannan rantsuwar da suka yi akan wannan suka rantsi a constitution haka yake a qur'ani haka yake wannan daruriyatul khamsa wajibatun ala ru'asa shugabanni dole ne su kare muku wannan rayuwarku dukiyarku addininku mutuncinku nasabarku duk shugaban da bai sauke wannan wajibin ba sai Allah ya tsiye shi ya tabbe shi gobe alkiyama duk abin da kuke ku datse shi a yanzu ku kama aikin karewa mutane rayuwarsu komai ya tsaya cak ku ɗaura gamar karewa mutane rayuwarsu yanzu mutum ba dama yi tafiya kai tafiya nan da nan ba dama ka yi ana farautar kamar zomo kamar tsuntsuwa jeji ina shugabannin suke ne kuma kuna kare kanku idan za ku tafi convoy mota sama da talatin ko kun baiwa kanku kariya amma sauran al'umma ba ruwanku da su ba ku damu da rayuwarsu ba sai lokacin zaɓe ya zo ku ku dinga bin gidajen mutane da ungogi mutane da ƙauyuka abu na biyu kuma gashi ba ku damu da damu da muke ciki akwai ba a kashe mutane a harbe su amma a ce ba shugaban da zai je gun a tsaya a ga fuskar idan su ago wani wani irin jagoranci ake yi wani irin jagoranci ake yi america kashi 99 duk arna ne ba musulmi ba ne musamman an ka ɗauko ɓangaren tsarin gwamnatinsu amma a ƙarshen shekara ta 2000 a 2019 ko 2020 ƙarshen shekarar akwai wani bakin mutum da ce mai george floyd wanda 'yan sanda suka mai kisan gilla bakin fata ne amma sai da ƙasar gaba ɗaya da hankalin su ya tashi kowa ya gani sama da sati aka yi ana zanga-zanga an kashe rai ɗaya na bakar fata kai masu hasashe ma sun ce iya daga cikin abin nisa Donald Trump ya faɗa zabansa domin a lokacinsa aka yi wa bakin fata kisan gilla bai nuna damuwarsa ba amma ta yaya za a kone mutane a mota sama da mutum arba'in a cinna musu wuta a mota su kone kuma a tsaya a motar sama da awa biyu kar wani ma ya fita da sauransa amma a ce ba a ga fiskir shugaba a gumba wannan wani irin jagoranci yake ne wannan ba daidai ba ne wannan iya sa al'umma su kyamace ku duk abin da ya zo da gari ko ba za su karba ba domin ba ku kula da wasu ba kun yi watsi da su ne saboda ka su ma za su yi watsi da ku ba wata magana da za su fito daga bakin ku su dauke ta mai muhimmanci domin ba su karrama ku ba ba ku karrama su ba saboda ka muna kira ga shugabanni ku shiga cikin damuwar al'umma duk inda aka kashe aka kona yanda kuke tafiya neman zaɓe to ku je a ga fuskar kwago wannan zai ɗan rage wa al'umma damuwa zai ci- nuna cewa kuna tare da mu amma sai taron ku kawai na shan shayi da shan kaza ku yi tafiyar ku ku bar mutane cikin damuwa da bakin ciki bai fi sati ba na karanta wata jarida a nan a kamaru ministan ilimi na kamaru iya airport zai yi tafiya sai aka ba shi rufar cewa a wata secondary school a kamaru yara suna rigima ya fito bakin titi mota ta bige wani ya mutu zai taka ya hau jirgi ya tafi a masu kowaye ya dawo sai da ya zo har makarantar da aka yi wannan kisan wallahi fasa tafi rai a kamaru arne ne an kashe yaro ba har bai shi aka yi ba kisa ne na tsautsayi ya fito mota ta bige shi amma sai da ya zo har gun- har makarantar aka ɗau gawar har gidan iyayen ya je wannan dan Allah za a samu damuwa a ransu ya kai a ce a kone muku mutane a tada gari kuma a ce shikenan ba wanda zai je sai dai ku aiko a twitter da da, da rediyo cewa kuna kuna jajjabi da jaje kar ma ku yi mana jajjabin ku da jajen ku me zai wa mutane saboda ba ku musulmai ne dole mu faɗa muku wannan ku sani cewa wallahi tallahi abinda Allah yake faɗa zai yi wallahi ba da wasa yake yi ba in yace zai yi zai yi in kuma ba zai yi ba zai yi ba in har ba za ku iya ba ku ajiye mana dole ne ba dole ba ne yayi saboda in kuna so mu zauna da ku a lahira mu shiga alfarar manzon Allah da ku to ku kiyaye ku ni kamar kuna yi wajen karewa mutane rayuwar su duke su na ƙarshe mabiya mu zamto masu kyakkyawan lafazi mu zamto masu addu'a ba a yi wa shugabannin miyagun addu'a mu zamto muna kiyaye dokoki muna bin abin da ya kamata mu kiyaye na doka kar ka ɗau doka a hannunka ba a zanga-zanga a musulunci ba a fito na fito da shugabanni amma hakan ba ta hana kuma ya addu'a a yi addu'a duk wanda ya zalunce mu Allah ta'ala ya kwato mana haƙƙin mu duk wanda ya hana mu zaman lafiya Allah kai mana maganinsa kuma tun kafin mu yi wannan addu'ar manzon Allah ya yi ya yi addu'a hadisin wanda ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ya ce Allah duk wanda ya ba shi dama ya yi amfani da wannan damar ya gallaza wa bayin Allah Allah ka matsa masa sama da shekarar dubu da ɗari hudu manzon Allah ya wani addu'ar saboda ka duk wanda dama ce ta sake gallaza mutane wallahi ba zai kai labari ba Allah tun a duniya sai ya gwada masa Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin sa duk wanda suke da hannu akan firgita al'umma da tayarwa da al'umma hankali Allah kai mana maganin sai Allah Allah idan sun fi karfin mu Allah ba su karfin ka bai Allah Allah idan sun ɓuya kai ba za su ɓuya ba bai Allah Allah idan sun shiga wani an haɗa baki da su Allah kai ka san wanda ya haɗa bakin da su ya Allah gaba ɗayan su Allah kai mana maganin su Allah ka tarwatsa shirin su ya Allah ya Allah ka nuna musu iyaka su tun a rayuwa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a ko ina muke a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmai ya Allah ka tsare mana rayuwar mu da dukiyoyin mu da mutuncin mu da addinin mu duk inda muke Allah ka ba mu kariya daga gare ka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya kuma ka bamu mai kyau a lahira ya Allah daga cikin masu neman addu'o'i akwai wani bawon Allah da yake buga mun waya shi ma ana masa waya ta barazana cewa ana tsorata da cewa ya kai kuɗi in ba haka ba yanki da nage za su kama shi ɗazun nan da safe yake mun waya yake da Allah sa shi a addu'a domin ga wata waya da yake gani ana ta masa hankalin sa yake kwanta to muna addu'an Allah ta'ala ya kare kuma ya sanya tawakkali a razakar ya tsorata masha Allah kana wa malami shalim yakun ya zama to mai kokwarin zuciya ba abin da zai faru yana azkar yana neman tsari Allah zai kare shi kuma Allah ta'ala zai ba shi kariya saboda ka muna kira ga gwamnati ku duba yadda aka zo aka ce a haɗa layukan waya da katin ɗan ƙasa ɗin nan kuma duk an yi wannan ne saboda a dinga bibiyar masu mummunan hali ana kamo amma har yanzu waya ake fada yan ta'adda a kai miliyan kaza miliyan har yanzu nan duk wanda aka kama musu mutane ku tambaye su a kira a waya a yi communication da su tsawon minti goma sha biyar kuma a yi kodin ɗin wayar ana harba ta a midiya amma a ce gwamnati har yanzu ta kasa ɗaukar mataki akan wannan wannan wata irin kasa muke rayuwa a cikin ta ne ne ya kamata ku farka daga wannan baccin da kuke ibadallah mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi salati ya ce kuma wa min inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن